بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar 20 ga watan Zulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da takwas ne ko tara yau takwas ga watan bakwai shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na farko a cikin wannan littafi sifatu du'un nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami Fahad bin Abdurrahman Ashwaib za mu fara karatu a cikin wannan littafi wanda a baya da mun sanar da za mu karanta littafin malam bin Baz mai suna Ujubul Amali bis Sunnah dalilin da ya sa muka zaɓi wannan ya biyo bayan darasin da muka gama na ya sunan sama a durusul muhimma li ammatul umma ko darussa masu muhimmanci ga al'umma wanda a cikin mun yi abin da ya shafi wankan gawa mun yi shi kuma aikace bayan an yi shi a cikin darasi duba da yadda abu ya kasance nuna cewa mutane na da bukatar lallai a koma ɗauko abin da ya shafi ibadu a yi su keke da keke su koye su don su rayu ala basiratin ina ga daga wancan lokacin zuwa yanzu da muka yi wannan na gani a facebook wanda suka kalli wannan bidiyon sun haura mutum 700 so kaga wannan yana nuna kishin ruwan da ake da shi kwarai da gaske a wannan babi din don haka na zaɓi mu yi wannan littafi sannan idan mun kammala shi gashi nan na ga sunan shi sifatu du'un nabi sallallahu alaihi wasallam idan mun kammala shi kuma za mu yi sifatu sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam muhammad bin salih salihul usaimin ba na malam albani ba kusan guda biyu ne akwai na shek muhammad nasiruddin albani akwai na malam muhammad bin salih al usaimin to shi zani na manta ina da shi gida da na fito muku da shi kun ga samfurin shi don ku fara neman shi tun yanzu ya zamto kuna da shi amma insha Allah gobe in zan zo zan taho da shi saboda ku ga yanda yake in muka yi alolan za kuma zo mu sallah dukkaninsu za mu yi musu kamar yadda muka yi na wankan gawa insha Allah idan mun gama karance wannan littafin a magance to kuma aikace za mu yi alolan kuma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alola sannan sallah ma za mu yi wata haka babban dalili shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah sannan kuma wani sahabi ya zo ya rinka yin sallah wanda akwai gaggawa da wasu kurakurai a sallansa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inda ka mutu kana irin wannan sallan ba ka ba aljanna kuma sahabi ne wanda ni da ku ba mu kai ɗaya bisa ɗari na darajar shi a wurin Allah ba ina fata an fahimci wannan to don haka kuma abu na farko da za a yi mabawa hisabi akan sa ranar alkiyama sallah ce to sallah kuma tana farawa ne daga alola shi yasa muka faro daga alola ina fata an fahimci wannan babba abin da muke fata shine na farko Allah ya ba mu tsarkin zuciya a cikin abin da zamu na biyu Allah ya ba mu azancin magana yanda za a fahimci sakon da Allah yake so a fahimta na uku kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ina fata an fahimta don haka karatun zai zamto karatu tsaka-tsaki ba za mu rinka faɗaɗa bayani ba saboda muna so mu gama littafin ba tare da tsawaita lokaci a kansa ba sannan kuma ba za mu rinka yin sauri ba irin saurin da kuma ba za a fahimci menene sakon da littafin ya kunsa ba da haka za mu tafi tsaka-tsaki muna neman taimakon Allah ya mana taufiki a cikin abin da za mu karanta mun ji sunan malamin da shine Fahad bin Abdurrahman Ashwai malam ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim mun sha bayani akan wannan a darussa da dama a baya malam ce innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu nahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu sannan muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah muna roƙon Allah kar ya bar zunubanmu su yi tasiri akan mu ranar alkiyama har su hana mu samun rahama shine istighfari wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrurin rayukanmu kawunanmu saboda ran yana da sharri nasa mai zaman kansa Allah ta'ala ce innan nafsa la'ammaratun bisu'i wa sayyi'ati a'malina muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukanmu wanda muke aikatawa na zunubai a matsayin mu na 'yan adam man yahdihillahu lallai wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya isa ya batar da shi Allah ka sa mu cikin shiryayyu wa man yudlil haka nan wanda ya bata kaga wa man yudlil yana nufin wanda Allah ya batar da shi an gane ko amma a babul ladabin magana sai ka ce wanda ya bata amma mun sani Allah ne mai batarwa shine mai shiryarwa annabi ibrahim alaihi salam da yazo yana kwarzanta Allah ya ce allazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni wa ke sa rashin lafiya Allah ne amma sai ce wa idza maritu idan ni rashin lafiya bai ce idan Allah ya sa ni rashin lafiya ba saboda ya nuna ladabi ga Allah subhanahu wataala anan mu ma sai mu ce wanda ya bata fala hadiya lahu ba shi da wanda mai shiryar da shi in ba Allah ba wa shadu Allah ilaha illallah kuma ina tabbatarwa da cewa babu abun bauta bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shida tabbas yanda ake kadaita Allah da bauta haka nan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ake kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ta hanyar tabbatar da cewa shi bawan Allah ne kuma dan sako ne jakada ne na Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙani gaskiyan jin tsoron Allah wala tamutunna kuma da dai kakku yadda mutuwa ta riske ku illa wa antum muslimun face kuna masu miƙa wuya ga umarnin Allah ta hanyar yin abin da ya umarni da nisanta abin da ya hani surata ali imran aya ta 102 mala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyayi ubangijinku ta hanyar taka tsantsan da umarninsa ku ji tsoron ubangijinku an rabbu wanda ya halice ku yake azurta ku kuma zai kashe ku ya sake raya ku ya muku sabi kowa ya tafi gidansa na sakamako shine ma'anar rabbu alladhi khalaqakum kar ku manta wannan ubangijin naku shine wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta daga jikin wannan ran matarsa ta aure tace hawwa wa batta minhuma kuma ya tayar a tsakanin annabi adam da hawwa'un nan rijalan kafiran mazaje masu yawa ga mu daga cikinsu wani sa'a ai ma'ana wani sa'an tafira da mata su ma masu yawa kuma kuna cikin wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah allazi wannan Allah wanda tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junan ku domin shi dan Allah wance taimaka min dan dora min kaza rike min kaza taimake ni da kaza allazi tasaaluna bihi wal arhama kuma ku ji tsoron yanke zumunci dan ni ma zan yanke ku daga rahama idan kun yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ya ya kasance mai kiyayewa ne akan ku duk abin da kuke aikatawa suratul nisa'i aya ta 1 malai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah sannan idan kun tashi magana wa qulu ku faɗi magana ƙaulan wata irin magana wanda ta kasance sadidan madaidaiciya ku faɗi tauhidi kar ku rinka maganganu da shirka a maganganun ku rinka faɗin sunna kar ku rinka faɗin bid'a ku rinka yin sulhu kar ku rinka yin gulma da munafurci da annanimanci ƙaulan sadida iya ɗauki wannan idan kuka yi haka ni Allah ne zan muku yuslih lakum a'malakum Allah zai gyatta muku al'amuranku wanda suka rikirkice kuka kasa gane kan gadansu za ku samu mafita a nan duniya idan kuma an je lahira wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha ku sani duk wanda ya ma Allah da wa rasulahu ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya faqad faza haqiqa wannan mutumin mace ce ko namiji ya rabauta fauzan wani irin rabo aziman mai girman gaske wanda babu wanda zai iya kwatanta maka irinsa amma ba'du bayan haka daga innal hamdalillah zuwa amma ba'du shi ake ce khutbatul haja duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana wanda ta kasance babban magana da zai isar da wani babban sako to da wanda yake bude maganganunsa shi yasa ga malamai suna bude darussan su na karatu da ita an gane ko malai ce fa inna asdaqal hadithi kalamullah lalle mafi gaskiyan zance shine maganan Allah wa asanal hadi mafi kyawun shari'a kuwa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ita ce shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da 'yan duniya su sun zaba ma kansu hanyar da ba ita ba amma a wurin Allah wannan ita ce cinyewa wa sharrul wa sharrul umur mafi sharrin al'amura kuwa muhdathatuha shine a kirkiri wani abu a cikin addini da sunan addini alhalin Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haka ba wa kullu muhdathatin bid'a duk kofararren abu ya zamto kirkira a cikin addini wa kullu bid'atin idan ko mutum wa kullu bid'atin duk kirkiran da aka yi a cikin addini dalalatul bata ne don Allah ba zai amshe ta ba wa kullu dalalatin finnari kuma dukkan wata bata sakamakon ta shine gidan wuta Allah ya tsare mu malace itmaman lirasail allati yatadawalu an-nasu al-yawma fi shatta al-majalat itmaman domin cikawa lirasail allati yatadawalu an-nas ga saƙonnin da mutane suke rabawa a tsakaninsu al-yau a yau fi shattal mujallat wato a wurare mabambanta fagage mabambanta juna saƙonnin da mutane suke tabajulinsa wane aika da kaza ko ta kati ko na saƙo message da sauransu khasatan fil ibadati musamman abin da ya shafi sallah ni kana zaune za a ce maka ko ta nafila da ake raka'a kaza a turo ma a WhatsApp kuma a ce ka tura group goma ko ba ku cin karo da irin waɗannan to za ka yi ta ganin shirme iri iri mithlus sala wasu za ka ga ana aiko sun shafi sallah wasu ya musu kuma su shafi azumi wasu ma da ramadana ya kama wai daren farko ga sallan da ake yi ga rakawoyinta ga abin da ake karanta sai ka ji wani wahal da kai ma anzalallahu bi hadha min sultan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba Allah ta'ala bai saukar da wannan ba kuma wanda ya je bauta ma Allah da wannan to sai ya fada ma Allah dalili saboda duk abin da ka je da shi babu stamp din annabi sallallahu alaihi wasallam akai mutu ya ja ma kanshi matsala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu man yuti'ir rasula faqad ata Allah dole sai ka zo da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ayi ibada sannan zaka tsira gaban Allah ina fata an fahimci wannan wannan zai ƙara fito da wajabcinmu na karanta irin waɗannan littattafai din za ku ji abin da malamin zai faɗa duk hadisin da ke cikin littafin nan ingantacce ne duk hadisin da ke cikin sa duk maganar da ta ji ciki lafiya baka lafiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita in dai an ce daga gare shi ne kuma in ka je ka bi asali zaka ga haka to sai malai ce wa ghairi hadama wasu ibadojin da ba su shafi sallah da azumi ba mimma sahala ma sa'uba wanda suka sauƙaƙe abin da ya wahala min wujudi ahkami ahkami hana samu abin da ya shafi hukuncen-hukuncen ibadu din wa ta'addubi bima fiha da kuma ladabtuwa da abubuwan da suke cikin ibadun domin samu ayi aiki da su kama qad yas'abu fi ayyamina hadhihi kamar yanda haƙiƙa a yau a irin rayuwar mu ta yau da muke rayuwa yayi wahala matukan gaske menene abin da ya wahalan albahsu wal qira'a bincike da karatu mutane ba sa son karatu saboda yana da wahala ko ba haka bane mutane ba sa son karatu amma suna son neman duniya kuma suna juriya su wahalan ma duniya amma ilimin da Allah zai tambaye su akai ayan farko da Allah ya saukar ikra kai karatu mutane ba su karatu tauhidi nan da ake zuwa aljanna da shi wanda bai karatu ba ba zai san shi ba Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah. Kuma Allah ce mutanen a yau ya yi musu wahala yin karatu walbaht da bincike ala ba'adin nasu da a wasu sashi na mutane wasu sun riga sun zama ragwage suna abin na musu wahala ba ma su ba su ma shirya masa ba wastikhrajuha min mazaniha sannan kuma haka yayi wahala ga mutane istikhrajuha su fitar da hukunce hukunce min mazaniha daga wato matattaran su kama a ce a je sayil bukhari a dauko hukunci abin da ya shafi sallah da aure da saki da haihuwa da kasuwanci yanzu wannan to sai dai a tafi gamiya a mutu cikin jahilci wanda za su iya tsaya su jajirce su yi wannan aikin da akwai su yanzu kuma ana ta rauni a yanzu ana ta rauni hanyar na sauki mutanen na lalaci yanzu daga intanet sai kai tambayi malami muftil am na ƙasa na ƙasar saudiya gaba ɗaya a intanet sai ka sa masa tambaya zuwa gobe kuma ya amsa maka da murya ko da rubutu amma wani ya tsaya ma ya yin ba zai ba su a lokacin da suke hawa imamul bukhari da kuke gani idan ya tashi zai je ilimin hadisi a wani gari yakan tambayi menene sana'an mutanen garin aka ce ɗinkin kwaɗo da linzami suke yi sai je ya koyi sana'an ya tara kuɗi a garin ya ta zama yana neman ilimi yana sana'a yana cin abinci yana tara kuɗin da zai tafi neman wani hadisin a gaba in ya je gaba aka ce kaza ne wata ran zai je bai da ko sisi haka zai tsaya sai ya faskare ko ya dako ko ya kaza ya tara kuɗi sannan ya ɗauki hadisi sannan ya je gaba da aka yi tattara duk hadisan nan da ya tattara su to mu kuma yau karanta su ma zama bala'i karanta su wai kama karanta wahalar da aka yi don ka je aljanna mutane ba sa son karatu kuma wallahi bari ku ji duk wanda bai ilimi bai neman ilimi aljanna ba gidansu ba ku rike wannan magana duk wanda bai tsaye ilimi ba ko baya hanyar neman ilimi ba za ku taba ganin shi aljanna saboda daga abin da Allah ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa allamaka ma lam takun ta'lam wa duk ni'iman da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa shi ya roki ƙarin komai banban da ilimi duk ni'imar da ya masa da kansa ya ce qur rabbi zidni ilma saboda wa kana fadlullahi alayka azima ni'imar Allah tana da girma a kanka kuma ba kaman ilimin ilimi ne kadai shi yasa Allah sallallahu alaihi ya ce duk alkhairi ma yana cikin neman ilimin addini man yuridullahu biki khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke son shi da alkhairi to sai ya bashi kasuwa addini shi yasa duk wanda duniya kawai aka bashi Allah ta'ala ce ma Allah sallallahu kar ma ka da kan ma ka sa su a gaban idan ka balle su dame ka wala tagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun jin dadi ne ta duniya eh suna cikin ta amma yar kadan ne ran da zamu hadisi sun manta sun moru duniya an fahimci wannan to shi yasa malam ke cewa anan mutane sun sun sun zauna ba su iya ma bincike su ciro abin da ya shafi addinin su wanda zai kai su aljanna wanda ya musu tambaya a kabari wanda za a watso musu littattafai littattafan nan fa za a watso su wani zai amsa da dama Allah ka sa muna ciki wani zai amsa da hagu ya walakanta wanda yafi kowa walakanci a wanda za a sa hannunsa na hagu a tsakiyan kirjinsa a fasa kirjin hannun ya fita ta baya sannan ya amshi littafinsa wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahrihi haka Allah ya faɗa fa sawfa yad'u thubura da kanshi zai rinka kiran ya bani ya lalace ya halaka bai da matsuguni a gidan aljanna to jahilci yana ciki na addini rashin sanin addini rashin damuwa da shi kuma za ka yi mamakin mu duk rayuwar mu haka take da yawan mun ka daga rayuwar mu za ka ga ƙaryan bin Allah muke wallahi ƙaryan bin Allah muke ku duba ku ga yanda muke neman duniya ta fuskan kasuwanci ko ta boko haka muke ma addini ba haka muke yi ba haka muke yi ba in ka ji ana rikici da wani a kudin makaranta na islamiyya ne na boko bai zuwa ma wani rashin kunya baya yi nan ina ga wani kira ne dan Allah malam batun haddan nan bala din ya mai da shi nine o'clock saboda mun nan bacci mun huta a weekend din ne muke samu tu mu kawo yara nace da kin raina qur'ani to ki cire shi ki koyar da su da kanki ai ba ni Allah zai tambaya ba ni ba ba ki yan biya na ma abin da nake mai yarki da haka ki cire su ki koya musu kun je kiyama sai ki tambayi Allah wannan excuse din da dai Allah sa tana da tana da hankali ce astaghfirullah nace to yanzu dai kika gane furanki sai ki gyara qur'ani ne bai da daraja a wurinki qur'ani ne ba ke ciro danki karfe bakwai ba karfe bakwai saura wani ya aje maka yaro a gate ranan boko amma ranan hadda sai ka tare takwas da rabi kana koran yara saboda kwata kwata ba a wannan musu qur'ani yana da mutunci a gidansu ba kwata kwata to shi yasa yanzu aka zo kullun tambaya tambayan abin da ya kamata a ce tun shekara sha shida ka san shi wani shekara talatin wallahi bai san shi ba addini kullum aƙalla sai ka receiving calls na tambayoyi abubuwa ƙananu waɗanda ya ci a ce tuntuni an fita an wuce su ba ta su ake ba amma Allah sai ka ji su ake tambaya a kansu kuma a musulunci aka haifi mutum a musulunci aka haifi mutum saboda addini bai da wani tagomashi bai da wani abu ba ma cikin ajandan mutane to shine malam ke magana ana yace fi ummahatil kutub a cikin manyan littafai a cikin irin su bukhari da muslim yace wannan kasa yin karatun da binciken ya faru ne in ma li jahli abna'il muslimin ko dai dan jahilcin da musulmai suka sa ma kansu shi yasa kuma suke walakanta a yau in kana so kai daraja ka fi karfin kowa to kai ilimi wallahi kana da ilimi kana da cikakken authority a hannunka kana da power wanda ba wanda isa ya ga ka sai dan kai ka wulakanta kanka to yace ko dai dan jahilcin da musulmai suka ja mu kansu auli kasli mu'taniqihi ko kuma dan kasalan su kuma waɗanda ya dace su dauki nauyin koyar da mutane din in kana malami ba za ka rinka kallon Abuja ne da Ingila ba za ka rinka kallon al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wani zai zo malami ne al'umma za su amfana da shi bai rasa ci ba bai rasa sha ba amma sai ka je yana cewa za a bashi albashi dubu ɗari kaza a Abuja yana so ya tafi ka zai kaza zai kaza zai kaza da sauransu eh ya kamata mutum ya ji daɗin rayuwa ba laifi ba ne amma ka tsallake al'umma da ka koyar da su addini kai ka tafi neman duniya to me daraja kuma me daraja gara ka rayu a cikin mutane da daɗi ba daɗi kana koyar da su addini kana samun abin da ka rufa ma kanka asiri ya fiye maka waɗannan da kake hangensu ‘yan duniya in ka je cikinsu suka gane duniya kawo ka wulaƙanta ka za su wulaƙanta ka za su maganan kama ba za ta zamto ta mai tasiri a gare su ba amma yau mutum ya ga baka zuwa falon gidan shi maula ba abin da ke haɗa ka da shi rayuwarka ba ta tsaya ba gobe ka ce Allah ce ya ja ka ɗora mishi kafin ya isa maka magana zai ciyar da kai zai shayar da kai to amma a duba a tsaya a yi addini shine arziki wallahi duk wanda Allah ya dora mai nauyin addini to Allah ya zabe shi saboda da wannan ya zabi annabawa nana khadija radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril ya zuwa tsorace me tace mishi la yukhzika Allah abadan kai dinnan Allah ba zai taɓa lakanta ka ba ta faɗa mai dalilan tace tahmilul kal kana daukan nauyi kana daukan kwaramniyan jama'a kana haƙuri da su kana faɗi tashi da su ta ce wannan ba ɗabi'a waɗanda Allah ke walaƙantawa ba ne za ka karkata da hankalinka kuma gaskiya ne abin da ta faɗi to kun ga wannan shi ne abin da mala ya faɗa na faɗi wannan saboda kada kuma ku zamto ‘yan yayi don wasu suna karatun addini ne don ba su abin da suke jira bai zo musu ba a waɗanda da sun samu ni'imar duniya to za ka neme su ka rasa za ka neme su ka rasa in namiji ne zai daina sallah a sahun gaba zai ma daina sallah a masallaci zai daina sallah a jami'i kai ba ma za a ƙara jin labarin shi ba wani sai ya mutu sannan a ji labarin wai ya mutu yau jama'a ana gayyatan jana'iza jana'izan wa za mu je me za mu je mu a jana'izan shi Allah ji dan shi da rahama amma mu taka kafan mu ya rayu da mu ne ya rayu da addinin mu ne ya goyi bayan da'awan mu ne me za mu dan me ko mu ba mu so zo inda muke in mun riga shi mutuwa ya zaman shi inda yake waɗanda suka yadda da abin da muke su mana jana'iza su miƙa ma ƙasa mu insha Allah kuma Allah zai mana rahama to wannan yana daga ciki abubuwan da ake so mutum ya fahimce su malai ce au ghairiha ko kuma kila wani abu ya sa mutane suka shagala min mashakilin duniya na daga matsalolin rayuwar duniya a waɗanda su kuma ba laifin su bane yanzu akwai malamin da na sani wallahi mun taɓa yin karatu a wurin shi da an yi sallar asuba muke fita mu tafi sai wurin sha ɗayan safe za mu taso muna gaban shi muna karatu wallahi sai daga baya muke fahimta abin da za a karya a gidan shi ma babu abin da za a karya a gidan shi ma babu kuma wallahi malamin nan in mutuwa zai ba zai taba faɗa maka ba sai mu ne da kanmu Allah ya sa muka gano halin da yake ciki kuma duk in ka duba unguwan da ya fito a karama kalla shek ga su nan duk suna amfana da shi amma sun bar shi a walakanci sun bar shi a walakanci yanzu kuma da zai zo ya ce yanzu majalis ya koma kwana biyu a sati zan rinka zuwa kasuwa a kwana biyar sai ka ji ana mala ya zama dan duniya ko kuma kun zama yan iska shi ne gaskiyar magana sai da kuka zama ɗan iska sai malami ya zama ɗan duniya bai haƙuri fan kalmar ta zafi saboda gaskiyar mu ne muna da wannan backward mentality this is classical definition of stupidity in kana neman sakarci a mutanen mutu wannan na ciki malami zai zo ya zauna wallahi al'azim na san malamin da ya mutu ya rasu wallahi sanadiyya rashi ga rashin lafiya kullum yana hidimar jama'a in ya fita tun takwas har la'asar aka zo wannan koran aikin na yan rufa'i ya shafe shi ya zo ko abincin da zai ci da maganin diabetes bai da shi ƙarshe mutumin na sai da ya jana'iza wai an zo an yi kwamiti a za a rinka ciyar da gidan shi kaji wawaye da kikai me yasa da ba ku taru kun sai bin rayuwarsa ba da ba za na amfana da shi ba wai sai ka ji malami ya zo yana yana yana yana rayuwa cikin mutane bai da lafiya a masallaci sai ka ji ana cire hula fi sabilillahi kudin maganin da za a kai malam asibiti an gama tona masa asiri kuma an tara mai 1500 kuma yana neman 270 a asibiti kuma ce ana ta ne an ware ranar nema mishi taimako a sahun gaba wanda ya sa shaddan 80 wani na zaune karan gidan shi Karan gidansa akwai wanda kare ke ɗauka ya kai sa unguwar rimi karar tasa ta mace ne ya siyo ta daga ƙasan waje yana so a yi makaran barbara ta haihu sai ya siya maniyi kowane barbaran kare namiji a unguwar rimi naira dubu goma sha biyar amma wallahi sai da aka kori yaran shi a islamiyya saboda dubu shida wallahi tallahi na farko ma wannan abin da yin haramun ne a musulunci ko yaya ne haramun ne a musulunci to kuma irin wannan sai a zo ana duba ka ga masallacin cewa ana da naira ɗari shida da hamsin ana kuma jiran limami shi ya bada rayuwar shi tun safe har dare tun safe har dare mutane na kallon shi haka abinda arna ba su yi kenan abinda arna ba su yi kenan ni din nan na karanta Microsoft Cyber Engineering wallahi akwai pastor da muka yi karatu da shi ajin mu ɗaya da shi da muka zo ko a lokacin kowane model na san ina biyan naira dubu ɗari biyu da saba'in haka na rinka biyan kowanne sanda nake karatun da muka zo sai ke ce min wai haga mota na guda ɗaya na ce mishi kamar ya ce look at my car da na duba sunan shi ne a motar shi ko a lokacin motoci biyu ke zuwa da su kowace ɗaya ta wuce miliyan takwas ya ce daga coci aka siyan mu ya nuna mun kwamfutan sai ce wannan kwamfutan a coci aka siyan mai wannan kuɗin ma coci ke biyan mishi akwai sacin da ake so ya kai ya zo ya karanta wannan kwas ɗin abin da ya kashe karanta ke ni ko ina fama da uban mahassada da maza gama shi ne bamacin da su kenan yadda ga wayan shi ce mun kaga waya ta ce ko recharge card bana siya duk abin da ka gani a nan daga church ne daga church ne I hope kai ma mox ɗin ku is the same nace eh ai nuna mu ma is beyond this kawai dai ba mu san nuna wani ina mai beyond ɗin na yan iskan gari wanda ba san darajar addininsu ba. Yanzu wani yaga ka zama haka wani rigar da ka samu haushin ta yake ji. Kai ɗin wallahi ne muku rantsuwa da Allah ni dai Umar na sani yau da zan mutu wallahi akwai wanda za su yi farin ciki kuma na san su wallahi na san su murna za su yi sosai yadda ka san kana musu kashi a suna nan da yawa kuma na san su wasu ma a jiki na suke to wannan ita ce al'ummar mu wanda ta ce al'ummar da muke rayuwa a ciki. Allah kyauta. To shi ne malam ya ce, wa inni kuma lallai ni malam Fahad, an saku jami'al musulmi ina yin nasiha ga dukkan musulmin duniya, ilal ƙira'ati su tashi su rinka yin karatu. Wal bahsi mutane su tashi ba su rinka yin bincike, don wallahi yau sai a ɗibo su harkan shi'a a zuba maka addini kai ta tayi. Kai ta tayi, zagin Allah da mannansa mutum ya ɗauka addini yake yi, ya ce, To, a yi karatu, an gane ko? Hatta ya tamakkanu min ma'arifati dinihim al-haq ta yanda hatta ya tamakkanu har yanda za su samu dama min ma'arifati dinihim al-haq su san addininsu na gaskiya, wanda babu coge a ciki babu surki. Wa tashilan lil qari'i domin sauƙaƙewa ga mai karatu, kaga malamai rahama ne. ya san akwai wahala waɗancan ko kuma ya sa akwai waɗanda an bar su har su mutu ba za su iya zuwa su irin wancan bincike da karatun ba sai ce to tasilan lil qari domin sauƙaƙawa ga mai yin karatu ahbabtu sai ni malam fahad na so ne sha'awa an aktuba hadhihi risala in rubuta wannan risala ni ma wallahi abin da yasa zan karanta risala kenan saboda akalla mutane da su iya bauta ma Allah ala basiratin ya ce sai na rubuta wannan saƙo li'utammima majmu'atul ibadat domin in cika ga tarin ibadu waɗanda mutane suke yi khassatan a keɓance wa annahu lam yatafarrad ahadun fil kitabati fi hadha al-mawdu' yace domin na duba na gani lam yatafarrad ahadun ban ga wani mutum wanda yake banta yayi fice shi shi kadai fil kitabati wanda ya rubutu fi hadha maudu a cikin wannan maudu'in na siffa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alola ba yace ban duba na ga wani wanda ya wahara rubutu yace kawai yayi rubutun shi akan alolan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa fi ummahatil kutub sai dai kawai a cikin manyan littafai da ai ta ganin su mu ma ai mun yi a alfiqul muyassar ko kun tuna amma wannan kun ga babban littafi ne to shine malai ce sai dai idan ka je manyan littattafai ne kama bayyana kamar yadda ne bayani a baya amma ala shakal risalatin amma a ce na ga wani rubutu akan irhamukallah akan sako wanda zai amfani musulmi falam ajid yace ni dai ban taba gani ba ban taba tarar da haka ba cewa wani malami yayi haka sai ce to a ƙarshe wa manhaji fi hadhihi risala tsari na da na wurin wannan rubutun nawa tsarin da na dora ma kaina zan bi a wannan dan littafi dake hannunku shine Allah a ciya ba zan taɓa kawo muku wani abu a littafin nan ba, illa bi masu hamin hadithi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam insha Allah. Yace Allah yadda sai abin da na tabbatar ya inganta daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan zan zo muku da shi. Sannan kuma abu na biyu, murattabatan ala hasbi tartibi wudu'i sallallahu Alaihi wasallam. Na tsara littafin a jere a tsare a yanda ya tsara alolan shi da me yake farawa ba zan don ka muku wani hadisin a gaba an gama wanke hannu in je ka hadisin wanke kafa sannan da wani shafan kai ba yace a'a yanda na jera littafin duk abin da na kawo shine abu na farko a sanda ya zo yin alola abin da ka ga na kawo na biyu shine aikin da yake na biyu abin da ya kawo na uku shine yake na uku mu ma yanzu in mun gama tsaf sai mu zo mu ɗauko su me yace na farko kaza to ga yanda ake yin shi kun fahimta me yace na biyu kaza to ga yanda ake yin shi dan haka kuma ba za ku huta ba da mun zo wani ajiyan katsina da an zo na farko aka ce kaza yake yi sai ku dauka na farko kaza ne kun fahimta in mun zo na biyu na biyu kaza ne in mun zo na uku na uku kaza ne in mun zo karshe mun san mun gama to mun zo practical kawai waɗannan wanda kuka tarar sai mu ɗauke su me aka ce na yi na farko kaza yake to ga yanda yace yana yin shi kun fahimta me aka ce yana yi na biyu kaza ne to ga yanda hadisan suka ce yake yin sa shikenan insha Allah daga ranan in Allah da mu alola ta zama muna hanyar shigan mu aljanna an fahimta ko kuma ku kula da kyau in kana cikin alola baka jin nauyin jikinka kun ta kula da haka baka baka ji jikinka gaba ɗaya ba nauyi baka jin kasala Allah ya taimake mu to sai malam yace wa takallamtu ala ba'dil nuqat sannan kuma idan na zo cikin littafin za ku tadda na yi magana ala ba'adin nuqat a wasu point point da zan kawo al-mukhtalifi fiha wanda ake sabani a cikin su kun san dole za a samu haka ko a ce ana shafan kai ana dawo da hannu ko ba a dawo duk irin waɗannan za mu tadda su to yace na kawo duk inda na san akwai sabanin malamai to na yi magana a wannan gaban inda ban yi magana ba bai da sabani ne kun gane sannan wanda ke da sabanin kuma warajjahna ma narahu sawaban mun karkatar mun rinjayar da abinda muke ganin shine daidai duk wanda muke ganin shine daidai to mun rinjayar da shi ba'da raddi alaman khalafa ma zahabna ilaihi bayan mun mai da martani ga wanda suka saba ma abinda muke kai akwai da dole a mai da martani me yasa maganar shi a duk zai shigo a ciki kun fahimci magana za a zo shafa ana shafa akan hufi ko ba a yi ya hukun ku duk in kuna karanta littattafan fiqh kun ga fiqh ba tauhidi bane ko to amma da an zo babin shafa akan hufi sai kun ga an ware shi an mai babi mai zaman kanshi saboda kana cikin alola ne kawai sai ka koma aqida saboda a nan gurin za ka je da shi a suke zagin sahabbai suke kaza to a nan gurin dole a fitar a ce ga gaskiyan ga ƙaryan ga dalilin ƙaryan makaryata shikenan sai a bar wurin an fahimci wannan yawwa ya ce wallahu as'alu an yuwaffiqana lis-sadad Allah muke roƙo ya datar da mu da abin da yake daidai innahu wali zalika wal qadiru alaihi lalle Allah shine mai mai iko akan haka majibincin haka kuma mai iko akan haka shafi na biyar ko yace ar-rumuzul mustakhdima fil kitab ar-rumuz ishara wasu isharori nuni al-mustakhdima wanda ne amfani da su fil kitab a wurin rubuta wannan littafin bai so littafin ya girma shi yasa ake ta kiran shi risala risala in yazo ka hadisi yace yana cikin sahih bukhari kitabul kaza babun kaza hadisi na kaza sai littafi ya zama dindume ne kun gane to yanzu zai amfani da ishara ma'ana zai ba mu wasu ya ake ce musu acronyms kenan ko a takaice ai abbreviating din abu to su ne zai amfani da su cewa duk in kun gana rubuta kaza to kaza nake nufi shine yace ar-ramzu idan kuka ga ishara a table din nan na hannun dama na sama ar-ramzu yana nufin duk abin da ke kasan nan shine alaman isharan da zan yi ma ma ma, yarmuzu ilaihi nan kuma gefe shine abin da nake nufi da abin da kuka ga na sa a ƙasa ar-ramzu din misali karkashin ar-ramzu na farko mai rubuta ta'un ta'un ko ta guda biyu sai ya je can ya ce me yake nufi tahdibut tahdib kun gane idan na kuka ga na rubuta tata ina nufin tahdibu at-tahdib an gane wannan to sai na biyu kuma fa fadun da me shi kuma an ga me ake nufi sahihul jami' bi raqami a lamba na to a gaba zai faɗi lamba tare fa za mu rinka karatun nan don tabbatar cewa abokiti nake zuba ruwana. Kun fahimci abin da nake nufi? Yanzu muna karatu na zo na ce ta ta me yake nufi? In na ce sabin jimun. Allah sa ka ko ba da ni. So shi ne sai kawo mimun mimun yana nufin muhtasaru sahihu muslim. muktasaru sahihu muslim Allah ya mana tsauran da zamu karanta littafin nan yace ko gala kawo qafun fi kadai ina nufin mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wannan hadisin na nufin da bukhari da muslim dukkanin su sun kawo hadisin sun tarayya a kansa idan na rubuta al-fathu ina nufin fathul bari an gane ko idan na rubuta ba'un da ba'un ina nufin الطبراني يا كاونا حديث في مجمعه الكبير أنغاني يوا إن ربوت البغوي إن نقول لتاكن شرح السنة إن ناتي البغوي إن نقول لتاكن دي ربوتان شرح السنة يا ذو أتشكينسا إذا كما نربوت مسلم من كنفي شرح مسلم للنووي نا إمام النووي أنغاني wani abokina da muka university da shi 2004 ya taba siyan littafin nan mujalladi da yawa ya ce mun in ya riga ni rasuwa ya ban littafin kawai kuma Allah ya kaddara sai ya accident ya rasu ina kallon littafin na kasa gaya ma magadan shi saboda accident ya ya kone gaba ɗaya hankali da kana ya tashi na so in ɗauki littafin dan da na san har yanzu yana samun lada da shi to amma ina roƙon Allah duk abin da na karanta a muslim ko ba a littafin shi ba Allah ya sa ladan ya je mishi to sai Allah ya sa mahaifiya ta ta fara siyan mu wannan littafin a duniya ita ta fara siyan mun bulugul maram ita ta fara siyan mun riyadus salihin ta fara siyan mun set din Sheikh Mahmud Khalil al-Qusari ita ta fara siyan mun set din Sahih Muslim ita ta fara siyan mun Sahih Bukhari uwata ta fara siyan mu wannan a duniya kaga wannan da dadi kuma wallahi har yanzu suna office kuma yanzu ina karanta kuma na san Allah dan tana samun lada wanda ta ji haushi ta je ta sai madanci ai da gangan nai ba ta sayan musu a tamfa ba kuna ta sayan musu ne suna da takalma ku rinka sayan musu littafi wallahi danki ko bai ganewa ki sai mai littafi ki ce wani ga littafi mai kyau ina so ka zama ma ka rinka karanta shi ka zama malamin addini wallahi ba ku sani ba da yawan malamai sun gane manufofin iyayensu malamai ne ta littafan da suka gada a wurinsu ko ba ki ganewa ki siya ki aje ki siya ki aje ki siya ki aje ƴaƴanki na tasowa kila wani in ya taso da wannan zai amfana an fahimta na'am malai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka yake a naku Malala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man tawadda hakaza gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man tawadda duk wanda yayi alola hakaza kamar yanda ni Annabi sallallahu Alaihi wasallam kuka ga nayi alola to ya kwana da sanin gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa na as-sagha'ir kananan zunubai kar wata ta shiga adashi ta kibiya ta ce za ta yi alola ba ki fita ba an fahimta yawwa as-sagha'ir as-sagha'ir duk dan Allah ya so yana iya shafa yana iya yafa manyan zunuban amma na tsakaninka da shi inda haƙƙin wani wallahi sai ka biya shi an fahimta wa kanat salatuhu kuma wannan alolan da mutum zai sallan da mutum zai da wannan alolan wa mashuhu da tafiyan da zai taka yi alhalin yayi alola daga gida ilal masjid ya tafi masallaci nafilatun tun daga nan an fara rubuta mishi ladan wanda yake sallan nafila kun gane idan yaran ku za su masallaci ko ce fa ku bata min gida ku je can masallaci kwaya alola kuskure kike yi su yi alolan nan a gabanki ai daga cikin ku abin da ya kamata ku yi don ku gane karatun nan aka gama ku tara ƴaƴanku ku yi musu kuma ku sa su yi a gaban ku kun fahimci magana ku yi musu kuma sa su shi yasa Amira yana ba ku shawara har wankan aljinin al'ada ku ayi ayi workshop ɗinsa da ya ku ku yi majunan ku shi kowa ta je a taro yanzu kamar nan mu alfaru daga cikin tsarin da muka sa duk yaran da muka ga sun ta ta to za a rika wannan program za a ware su a kawo malama ko a cikin makarantar ko a waje su matan a ƙara gaya musu alfarman kansu da mutuncin kansu a kuma tsoratar da su a nuna musu matakin da suka shigo na rayuwa mai hatsari sannan a koya musu yadda ake yi haka su ma waɗannan matasa matasan teenagers din nan su ma a ware su a yi musu haka ka Allah zai kamu lokacin da za mu yi makarantar da wancan nan sinan waɗancan su can insha Allah shine fatan mu to Allah ya nufin za mu yi to mun rasu Allah ya kawo da za su yi malai sai ta'riful wudu me ake nufi da alola definition din alola in muka yi tarifin za mu yi tarifin sai mu tsaya ko malai ce alwudu lughatan idan aka ce alola lughatan a yaren larabci ana alwudu ya ati bidam yana zuwa da ma'ana da mene damma akan wawun wu do mun sha yin wannan yana zuwa da damma abin da yake nufin ya zo da damma alfi'lu shine aikin da ake yi din aikin da ake yi da ruwan shine alfi'lu wa bil fathi kuma yana zuwa da ma'anan fatha idan kuma ya zo da wadu'u wa fatha to abin da yake nufi ma'uhu ruwan da ake amfani da shi ayi alolan kamar al-ghuslu da al-ghaslu shi ma yana zuwa haka kun gane? Eh, aka ce alghaslu ana nufin ruwan wanka. Alghuslu ana nufin shi wankan kansa aikin da ake da ruwan. Jama'a an fahimta? Ina ga kwanan mun samu fa'ida. Eh, a rinka rubuta. Wa masdarun aidan sannan kuma gundarin kalma ne dai gaba ɗaya duk da akwai sabani da ku ji da ya faɗa a gaba. Au lugatani malamai suka ce ko yana nufin duka biyun suna nufin luga ne guda ɗaya. wayuna bihmal masdar dukkanin su dai masdari ne suna koma ne asalin kalma gundarinta wa qad yu'na bi alma kuma zai yi wa duka da mai fatahan da mai damma ya zamto duka ruwa ake nufi da su a wani wurin yana zuwa da wannan sai dai exceptional ne yakan zo ba da yawa ba an gane an shirya wurin da zamu rakodin mu tashi malai ce yuqalu akan ce tawazzatu lis sala nayi alola don in yi sallah watawabbaitu lugatan au watawabbaitu kuma akan ce haka nan nayi alola lugatan au lughatan lugatan yana iya yiwa in aka ce lugatan ana nufin harshe yare da ake magana da shi haka nan aka iya cewa lughatan in aka ce lughatan shine nauyin harshe mutumin da ke yin magana da kyar kun gane magana bada ce huwa istimalu ma'in tahurin a takaice dai alwudu'u shar'an wudu alula a shari'ar musulunci idan aka ce alula a shari'a abinda ake nufi akwai fetur a jan ko abinda ake nufi shine istimalu ma'in tahurin mutum yayi amfani da ruwa mai tsarki kun san ruwa mai tsarki mun yi shafi kihu yawwa mutum ya amfani da ruwa mai tsarki ala a aba'in mahsusa akan wasu gaɓoɓi iyakantattu da ake nufi da gaɓoɓi iyakantattu alola bai kawo gwiwa ba gwiwa gaɓa ce amma ba ta cikin gaɓoɓin alola shine amfani da ruwa a wasu iyakoyin gaɓoɓi iyakantattu su ne su hannu da shatin fuska da kai da kunni da kafafuwa shi da abin da yake nufi qad bayyana ha wa shara'aha Allah ta'ala Allah ya bayyana su shi da kanshi inda ake wankewa sannan kuma Allah ta'ala ya shar'anta yanda za a yi zamu ji a suratul ma'ida gashi nan gaba kadan malai ce mashru'iyyatul wudu'i min alkitabi was sunnah shar'ancin yin alula daga alqur'ani da sunna kaga shi alula ba karamar ababa ce malai ce qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan kuntum ila salati idan kun yi nufin za ku yi sallah shine ma'ana idan kun tashi yin sallah idan kun kuna da nufin za ku yi sallah to ga fa ku sani abinda za ku yi irsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku kun ga anan Allah ya gaya mana mai amfani da ruwa kuma ya faɗi gaban da zamu wanke yanzu kun gane abin da yasa ka wancan definition din ko yace fagsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiqi da hannuwanku zuwa gwiwan hannu ashe kaga nan bai shiga ba ka fada bai cikin alola in kaga mutum ya zo alola ya wuce ya taho nan to ka ji tsoron in dai ba rashin sani ya sa shi ba dan wani rashin sani ne wasu kuma suna da aƙida ce ta shi'a su daga nan suke fara saboda su zagi Abu Huraira radiyallahu anhu wannan alola fa za a yi amma sai kun ta ganin tauhidi a cikin shi shi yasa ake so a karanta shi Kar ki je wata rana ki je gaban masu ilimi kina kuskura Allah ce wallahi ba koko shi a ci me ya fara ci ta bugun da ke kaza ba bugun ne sallar da ko kaza har a hijaban ku da ba zan kai ba dan shi a sun lokacin da suke tsara kasan hijabin su kadan su mai dan faifan nan na kasa shikenan wata sunna ce ta ganin burgewa ne ta yi tana wucewa suka ce tabbi jam shikenan gashi gashi na'am ba ta sani ba ko To, to ai da to kaji, to kun ji make da masu zuwa makarantar. Ina ga wanda ba haka ba. To shi ne amfanin karatu, Allah ya taimake mu. Bawaidiyakum ilal marafiki ko? Sai Allah ce wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunanku. Kaga ya nuna kai yana cikin gaɓoɓin alola kuma shi ma ana mai amfani da ruwa. Wa arjulakum da kafafuwanku ilal ka'abaini zuwa idan sawu. suratul ma'ida aya ta tara wannan shine abin da ya shafi aya hadisai kuma an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman bin safarin shine abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tuqbalu salati salatu ahadikum ba za a taɓa karɓan sallan ɗayanku ba mace ko namiji idan ahdasa idan ya hadasi ya fitar da wani abu daga cikin kafafen nan guda biyu hatta ya tawadda'a har sai yayi alola ba yin alola ba sallah muttafaqun alayhi al-fathu me yake nufi eh wanda ta juya zan yi ala tsitsi irin na yara al-fathu aina ya ciro fathul bari wa muslim wallahi ban yadda ba sharh muslim lin nawawi idan yace muslim yana nufin sharhin imamun nawawi daga wannan babu an gama sausauci kowa da yace maraja ta rike sa a gida an gane tunda kika rike farashin a tamfa wannan ma sai kun rike shi ko ba ku ma Allah gani ya ce bi raqmi ko da lamba ta nawa 250 wa gairihi ma da wasu wanda ba su ba hadisi na biyu da ke magana akan alula an ibn umara an karbo daga abdullahi dan umar kala ya ce inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu lallai ni na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa ba dai kun mun tsale shi bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin Allah madaukakin sarki ba zai taba karban wata sallah ba bi ghairi tahurin ba tare da alola ba an fahimta ma'anan tahurin anan yana nufin alola an gane yawa wala sadaqatan min ghululin kuma Allah ba zai taba karban sadakan da aka yi ta daga kwange ba an san kwange ko a baka abin da za ka ba wani ka ɓoye, ko an ce ka ba shi goma sai ka ba shi bakwai, ka ce bari in sadaka da ɗaya in ci biyu, ba wani. ce bari in ɗibi dukiyan gwamnati ai da mu ma da zalunta mu in ne ce wani ma in sadaka da sauran gululin ne wannan ya danganta canjin cefa na ji ya ba zan ji ba ba ina ba da kudin cefa ne an ko daga waje ta faɗa wannan dole na ji na ji canjin cefa ne ya danganta ya danganta idan miji al'adan shi ya bayar ba mai waiwaye ba ne kuma ya saya bada abin da ya wuce bukata wannan bai zama bai zama laifi ba kun fahimta ya san dubu ɗaya da ɗari biyar zai isa a yi abin da za a yi sai bada dubu biyu kuma goben yanzu zai ƙara ba da wata dubu ɗaya ɗari biyar kin ga ya san cewa na jiya ɗari biyar ɗin sama mene mata man baka musa haka za ka gani a ƙwaryan tuwon an gane ko yawwa to sannan na biyunsu shine idan ya ce kirke da kirke zai kuma bai da shi ne to haramun nan ta shi annabi sallallahu alaihi magana akai abin da wata take cewa to gari gari da mukan dan albazantar da shi na tuwon gida fa annabi sallallahu alaihi ce akwai abin da ya kai wannan daraja abincin mutanen ku da suke wahala maza ku to ala kan shi ina fata an gane ana fata an fahimta wani lokacin da aka yi mana na Aisha wannan a tsage din da aka zo ake magana wannan take cewa ita bata san wallahi bata san wani abun ba alkhairi ba tare da nana Aisha inda akwai wani damuwa ɗaya da ta sani akan ta yarinya ne in ta zo tana gyara gari sai dan rinka zubewa tana ja mu mazaje asara yanzu wata sai ta dafa in suka yi fada da mijin sai ta dafa gwangwani takwas kuma ta san hudu zai isa wai dai ji a jikin shi ran da bai da shi a tumbalin mai indomi ya barki da yunwa an fahimci magana yawwa to ya danganta in namiji ya kau da kai ya saba al'adan shi in ya bada ba wai keke da keke ake yi ba to nan ba laifi ba ne amma mace kuma ta mai da shi wani hanyar atm mashin ɗinta shi kuma matsala ne ina fata an gane in kuma namiji bai da shi bai da wadata to kuma haramun ne ta matsa ta yi abin da ta san ta cutar da shi wannan ana magana akan wanda an san ya fi ƙarfin abin da yake yi ina fata an fahimci wannan yawwa dan an sake kuma sai a wuce kin sa wani malamin mu a nan SMC aka yi mai tambaya aka ce malam a Ramadan wannan wa'azin da kuke macen da take dan rage kuɗin cefa ne ta dan shiga adashi amma abin da take yi din yana daidai da bukatar shi bai complain yace a dadasa a wuta malam mutaqabil bi tsafsan da ya bada ke ya maimaita so uku sai ya kashe bakin ya sauka Allah ya kara malam lafiya rawahu muslim ko hadisi na uku malam yace an ibn abbas an kafo daga abla dan abbas kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace inama umirtu bil wudu'i lalle ni an umurce ni da in yi alola idan kuntu ila sala idan na tashi zan yi sallah hadisin sahihu rawahu abu daud abu daud ya rawaito minti biyu to hadisi na hudu shine na karshe ma mun baka sauran mintuna an abi sa'idin al-khudri ko ka Allah ya sa mu ga wannan sahabi Allah ya sa mun san shi Abi Sa'id al-Khudri ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce miftahu salati tuhur mabudin sallah shine alola tsarki an gane ko eh da ka fara alola to ka shiga sallah shi yasa malam Uthaymeen ya ce ma in kana alola ba ka magana kamar yadda ba yi a sallah haka malam Uthaymeen ya faɗa ko yanzu kun fara jin alolan nan fashe ba karamin abu bane ko bayan da muka dauke ta ba to sai ma an je ciki za ku sha mamaki amma akwai abin da zai faranta muku da shine falalaulinta idan muka zo karanta su gobe wallahi alola karshe ne malama ko sihiri baki so ya kama ki kirin ka zama da alola insha Allah sai dai su ganki nan su barke to yace miftahu salatu tuhu mabudin sallah fara sallah shine sallah ka fara alola wa tahrimu hatta takfir abinda ke da ke haramta yin magana a sallah shine sallafai kabbaran har ma ba sauran magana wa tahlilu hat taslim abinda ke halalta yin magana a sallah shine bayan kayi sallama Abu Dawud da ya rawaito da sauransu a gabatarwa na na manta in sanar da mun taɓa yi littafin Zadul Muslima wace ce take da shi har yanzu yana nan ɗan amana mutum na ɗaya ke ma kina da shi likita biyu amira hudu wallahi kun yi kokari to wannan littafin gaskiya za mu maimaita shi saboda dalilai guda biyu na farko ana yawan tambayan shi akwai wata mata tana da ɗalibai sun kai su 400 a Lagos ta wannan ta bi ta musu ta koyar da malam ɗalibanta amma mu abin da ya sa maimaita ba mu da bidiyon shi lokacin ya kai shekara biyar ba ya kusa biyar hudu ne ko uku ko eh shekara hudu ko an faro shi a Darul Abrar mun gama shi a Alfaru to lokacin Alfaru na tsumman goyo da saboda zai yi hudu ko biyar ba ni biyar ba september nan makarantar da ake biyar to kin ga hudu kenan da saboda haka abinda nake so na ce shine za mu maimaita saboda mu samu bidiyo din shi na biyu kuma saboda muna so mu takrijin hadisan da ke cikin littafin ba yi takrijin su ba za mu takrijin hadisan sai mu maimaita na hukun su kuma kila zai yi wuyar zuba bayanan da za a yi za su yi fil na da saboda yanayin karatu da sauransu Allah ya dace da to insha Allah sai yaushe gobe oh yau ba ladi ba ta sabo to Allah ya samu gama lafiya na'am
tambaya na game da maganan jiya nan da aka ce miji ya ce in mace ta taba mashi waya bakin auren ta yanzu misali a ce a irin haka ya ce in an taba mashi waya ko wani abu bakin auren ta sai ta yi bai sani ba sai kawai ta yi shi ta ba ta da hukuncin haka
ya ce in aka taba mishi a bakin aure kuma sai ta taba igiya auren ta ya rabu sai ta taba kuma ta yi shiru ta yi bata gaya mashi ya tabbata ayin da ya faɗa kuma an yi shi ke ita ce fatawar shekul islami bin taimiyya kin fahimci magana shi ne ta haka wata ran sai ta gaya mishi yanzu aurensa ba saura igiya biyu ta riga ta kashe ɗaya in ma ta tambaye shi ya ce biyu ne to shi ke shi ne yana daga cikin abin da sai da umar da ya zo sa aka daina wasa da su kwata-kwata su ne abubuwa kuma shari'a shi ne wannan yana da tafsiri a fili yake ba ko yake ba kin fahimta? eh shi ne
ta ɗauka da ta gama inda ta cire ta mai to da ya dawo wai dama dai hakurin ake yi su dama akwai wanda ba hakuri ake da shi ba a duniya shi ne sai ta ce mishi ma gaskiya bisa kuskure ban san ka tura akan bukata na na zo na na cire na ɗauka na maida sai na tuna da na ma tuna ba zan abin nan ba to ban san wani matsayi yake ko sai bai ce komai ba sai ya tafi to ni kuma faɗan da nan kuma aiki yanda ta zo ita to ai shiru ta ya mishi bai ce komai ba ai bai kamata da eh wai ai dama ya yana ta wai haka kuma masa saki ɗaya ba wai dan kan wannan ba kuma yana ta wulakanta yana ta gaba da wai zai da da kullun shi yace ko me zai yi dan bai so ka kwana ɗaya a gidan nan ranar zai rubuta ya bata haka ne tun da bai buɗe baki yace to ya tabbata ba Mm, kila tun da ta yi mishi bayani kuskure na yi mm, na ɗauka sai bayan da na ɗauka na maida maka na tuna mm.
kila ya bai ne ce ba ki kyauta ba.
ai ai maganan ma hajiya ko shine aure na nan wannan shirun da yayi kadai ma to ya ai ya nuna ba sakin bane kun fahimci magana ya nuna haka to ita kuma da kalkalewan na cewa ita uwan na gaya muku ai magana ba ku sha na gaya muku shawaran da za ku mutun jiya kuskurenta ne na faɗa muku abu ɗaya da shi za ku bi in dai an bar magana na hannun mace ya ce yana jira saboda dama ana wulaƙanta gaske din akwai crisis amma bai kamata su yi wannan ba to crisis nan aure nawa ne aka yi shekaru ana crisis daga baya zama kaman ba a yi ba asana da yawa ko ba haka bane ga dai da tani a cikin ku ni na jin ba wanda ne ta faro gida auren ta tiryan tiryan daga farkon shi har karshen shi wai ba ta haɗu da wasu matsatsalu ba ba shi wannan ai abu ne adi inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya kwana 29 a masallaci ya dab wasu matan a kawo su ya ce a kai su gidan Abdullahi ibn Ummu Maktum su zauna akwai na abu من نعم إذا هناك اختبار للبيت الذي جاء معه انتهيتم ساعات الآن إن شاء الله مالك so in, in abun dubawan shine wannan mangani in suka biye musu wallahi shi za su fi kowa da greshin a fahimta ta su matsaloli musamman na auratayya akwai abin da ake dubawa a cikinsu akwai mai wucewa akwai mai dawwama wanda ma aka san mai dawwaman ne shi ne fa ma ake ɗauko shi a yi tunanin ya za a yi da shi amma nawa ne suke yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam to nawa aka yi waɗannan kar sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila zaman lafiya ya kawo ta matsala ce nana Aisha ta ce ina jin wasu maganganun ba na jin wasu wanda ta ce ina jin wasu maganganun kaza kaza su fa suka kori annabin kwanan shi 29 a masallaci ina fata kun kun fahimci magana to duk waɗannan abubuwan ai ba wani matsala ku rike wannan matsala ba damuwa ba ne don matsala ta faru babban damuwan shine matsala ta faru a kasa samar da mafita don matsala ba dukan mun gajiyayyu ne ba da muka iya dole matsala ta samu a cikin rayuwarmu jarabawa ce to amma ya aka riki matakin fita daga abin shine shari'a ke magana yanzu shi idan har yana uba kuma za a kawo wannan matsalolin ya hau ya zauna shi ma kuma yana da damuwa yana yana da damuwa akwai sanda ka san naka ake cuta amma dan ya fanshi a gaba za ka yi haƙuri kuma duk inda aka zo matsalan aure ina nuna ninawa kina nuna ke naki to ba ba ranan sulhu ba ranan sulhu ko da an nuna kaza ai yaran ne kaza in nuna na wanda duk da na san da kaza daga ƙarshe dai a dawo kan magana sai da za a daidaita shine abin da ake nema dan haka nan ni dai abin da nake ƙara maimaitawa shine idan akwai wani wanda yake da hankali da sani ya kamata dan matsalar aure yana da wani matsala ɗaya galibi idan a kanka yake faruwa baka iya magance shi a tarafi matsalar da zaki iya magance ma wasu a waje a zauna lafiya yau ke ana kawo rabin shi gidanki sai a ga kin yi hautsa ne kin yamutse haka yake ko ba ku yadda ba ne haka ne ummu salama lokacin sulhun hudaybiya me ya faru da duk duniya aka ƙi yin aski aka ƙi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo complaint tace mutane ba za su ƙi ka ba ka je kai yanka kai aski za ka ga za su yi su suka je ita ta kawo solution da aka warware dukkan matsalolin duniya duk sahabbai da ke wurin ummu salama ta kawo shawara aka warware amma fa har da ita ka kori ne gidan masallaci da ya dawo kanta matsala a waje ne da mace in kana neman hanyar warware wata damuwa ta waje to mace sai ta baka hanya cikin sauki amma da sharaɗin fa ba ita ya shafa ba dan ita ya shafa sai ta baka ciwon kai sun fi talatin an fahimta kun fahimci magana haka ɗabi'an ɗan adam yake ba wai mata kaɗai ba ku dai naku a wannan babin ya fi tsanani ne amma ko mutane ko maza ne haka suke ina fata an fahimci magana to saboda haka gaskiya ni shawara na ke musu nasiha ki gaya musu gaskiya saboda in dai kuna da kusanci da su ya fi sauki ki gaya mata gaskiya ta ji zafi gaba ta gane ke masoyiyar ta ce a kan ki mata shiru abubuwa su kwaɓe ke ma yana damun ki. Ajiyar uwar mijin mata zo wai shi ake so ya zo na ce ko in tambaye ku da kan gaya mishi matsalar da ta yi. Ai bai ce gida Kin san haukan su kalli kin san kuskuren mu takaita maganan nan in za su ji shawara ko su ɗauki yar nan su maida ta ɗakin ta uban ya nemo mijin su zauna. In dai suna son solution to wannan shine final solution amma wallahi in dai sun barta a waje sun rabota da ɗakin to damalmala al'amarin nan za a yi ta yi. Za a yi ta damalmala shine da wuya a samu solution su ɗauke ta su maida ta ɗakin ta shi mijin su neme shi ba wani kaskanci a ciki. Su neme shi in shi ɗan mutunci ne ya kamata ya san sun mutunta shi. In kuma ba hakan yake ba in ta haƙurin zama da shi sai Allah share mata hawayenta shi daɗi ɗaya a rayuwa shine zalunci bai dawwama musamman akan mutum biyu kin ga iyaye kin ga ma'aurata duk wanda ya zalunci wani kafin a yi ta sai Allah ya nuna shi ba inda ake zuwa iyaye da ma'aurata sai kaga Allah ya fitar da haƙi a ciki ina fata an fahimci wannan Allah ya kyauta a ita ta haƙuri haka rayuwar take ko haka za a yi ta gani Allah dai ya sa muna yi a sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah